mutumin fil amri bil islam
فصل وانا فصلين في الامر الشيء امرني بالإهلاك الإهلاك وشيء وعد أمن لغاية الفعل دين إهلاك وحسن الوجات وكوت التنية أكوت التنية عد أمن لغاية وفي ذول أمن لغاية في تشاوى يمكن الله في جميع الأعمال أباكي إن أيكا لتن أدن به الظاهرات السيدي وإن التأثيرين والهكيات كون التأبوي قال الله تعالى وإن تبارك وتعالى يتي وما أمروا باي بأمرتس با إلا ليعبدوا الله في كوتي وللي تساعد بوتا وحلا مهلكين له الدين والآن سنا ما تتركك بيئة لديه يزمو سنجيشي hakika ba fi abu dan neman wata manufa ba ko wani abu da bai ya zama duk abin da za a yi dan a nuna biyayya ne ga Allah kuna fa masu barin duk wani tsari in ba tsarin Allah ba wa qala ta'ala wanda tabaraka ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wa la dima'u da aka ce dan yanku ku tsaya ku kyautata ta kafa ku ɗauka don Allah yana bukatar namanta ne ko jininta. Namanta ko jininta ba shi ne abin da zai kai ga Allah ba, walakin yana da hukta ƙawani ku, sai dai tsoron Allah ne daga gare ku shi ke kaiwa ga Allah. Shi yasa duk irin yadda dabbar da aka yi layya da ita ta kai wajen girma ko wajen kyau. amma ya zama ba a yi layya bisa tsoron Allah ba wannan girman dabbar ko kyanta bai amfana wa mai layya komai ba amma dai yadda take kankanwa matsaje wanda za ta isa ce a duban shari'a amma zama wanda ya yi da tsoron Allah to wannan shi ne ya abin da zai samu karɓuwa wajen Allah قال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله عباس قال قال جاء عليه معناه da aka ce walakin yana da hutta kawalinku abinda ake nufi da wannan yana da hunni biyar abinda kuka nufa su ke kaiwa ga Allah abinda kuka nufa da aikin ku shi ke kaiwa ga Allah أخبرنا شيخ الإمام الحافظ أبو البكائي هذا بن يوسف بن الحسن بن سعد بن الحسن بن المفرد بن بكار المقدسي النابلسي ثم الدشيقي رضي الله عنه. حديث نفركم أنا nawa zai kawo sai ya kawo da isnadin sa ya faɗa cewa shehin mu shugaba ne kiyaye hadisi shi ne abu bakari ali ibn yusuf wanda yake asalin sa mutumin baitul maqdis ne kuma ya zauna a nablus nablus cikin ƙasar falastin amma daga baya ya koma zama a dimishka ya mana hadisi ya faɗa mana wannan hadisi wanda shi wannan an ce an haife shi hijira ta ɗari biyar da tamanin da biyar ɗari biyar da tamanin da biyar kuma yau fafi a ɗari shida da sittin da uku shi yasa ya rayu a duniya shekaru saba'in da takwas to ga a farda abu da hannun kulli ya ce abu da hannun kulli kullum abu da hannun kulli kulli ya mana da hadisi ba to ba kulli ba ne kulli nisba zuwa kullata kullata wani gari ne kasar salma karya in an ce jinji ko to na shi ne nisba a zuwa kabilar shindin to a habarana wato muhammad na rubajin alzari muhammad na rubajin alzari ya mana hadisi habarana abu shu'airin abu abu habarana abu abu muhammadin alasalun da aliyu jauhari yace abu muhammad shi ne asalin da alayhi da wahadi ya mana hadisi amara na abu sai muhammad bin muzaffar hafiz zakar hafiz abu sai muhammad bin muzaffar hafiz ya mana hadisi ahbarana abu bakar muhammad bin muhammad bin sulaiman al-rafi abu bakar shi ne muhammad bin muhammad bin sulaiman mutumin wasiƙa ya mana hadisi haddathana abu nu'aym da abu nu'aym shi ne wani musamman hadisi ya mana hadisi haddathana ibn mubarak yace ibn mubarak أولاد المبارك إيمن حديث أين هذا سعيد يا تقول يا أبو سعيد والشيعة أبو سعيد لم تكون مدينة wanda yau kafi ɗari da arba'in da shida shi ne wanda hadisin nan da za a faɗa ya ta a hannunsa domin wanda suka rubuta a hadisin a wajen su sun da ɗari wanda a cikinsa akwai gaggan malamai irin shi ne Allahu Mubarak amma wani Ibrahim Sani ya kafa ga wani Ibrahim Sani shi ya rubuta irin shi kaɗai ne ta suka inda ta ya kafa hadisin nan da Muhammad Ibrahim Sani shi kuma wani Ibrahim Sani shi kaɗai ne da suka inda ta ya kafa hadisin daga alƙalafin wa kafin an an umar bin haddad ya tabbata da umar bin haddad radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi kana yace kara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna mal a'malu bin niyyat duk wani aiki ana isnan sa ne dangane da abin da shi ne aiki ne fa da wannan aiki shi ya sa mutum ne da aiki yin kyau a zahiri amma in ya zama ne yin aikin ba Allah ya nufa ba to ba ruwan Allah da wannan aiki wai na mali kullum mulkin manuwa kowa a cikin mutane yana samun ladan sa ne dangane da abin da ya nufa kamar ka nufi na kuma ila Allah wa su ne ya samu ne ya yi hijira dan neman yardar Allah da neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai da kuma Allah wa su wannan shi nasa ita za su samu karbuwa a wajen Allah da wajen manzon Allah kamar ka rufe da ko da dole ne shi ba wanda yake yayi hijira da wata duniya da yake hanyar zai samu a hijira da sa a wurin aka yi mutuwa ko da shi zai aura kai ne to da na da ne hijira ta ka fita da ne hijira da shi in Allah ta samu kuma shi ke amma da samu ba da yayi asara ba wani Allah da ne hijira an ya samu wannan mata ya aura shi ke nan ma da samu ba da yayi shi ya asara ba don Allah da wannan hijira in ka da yi na hayatar duniya ko dina ka ha da wasu idan yi mu a hana wuya ko ya la ya su la ta da duniya da salon da ya fi illa na wa ila ma sana wa ba da ma ta ya na mu hada hadisi sai wannan hadisi ne inda take mutafaqu ala sihhati an ga mutarjamu wasa in ya tace shi wannan hadisi Imam Ahmad ya fi da shi a Muslim Buhari ya fi da shi a guri bakwai Muslim ya fi da shi a tsarin Buhari ta wani bakwai Abu Dawud ya fi da hadisin a tsarin Salatu Tirmidhi da Abu Awana sun fitar da shi a tsarin Buhari Nasari ya ga mutai fata da Ibn Zawud sun fitar da shi a tsarin Sahara Ibn Majah a tsarin Zuhud Ibn Hibana wato shi ma ya fi da hadisin hakan sahabi ya fi da hadisin al-kitab al-siyari a sharh ma'ani al-athar hakan da ake ya fi da suje shi ma ana ta sunan hakan nan ma imamu malik ya fi da wannan hadisin amma a ruwayar muhammad bin hasan ba a ruwayar ya hayar ya haya ba to mujma'u ala idan mawqi malamai gaba ɗaya sun gama a kan cewa wannan hadisin yana da matsayi mai girma wanda lalaci yana da matuƙar daraja wa huwa adna hadisin da shi ala kana darul islam ɗaya daga cikin hadisan da aka ce muke wani musulunci a kan ta wa kana salat magabata sun kasance wa tabi'un da magabatansu da wanda suka zo bayan yana da halaye daga wanda suka zo daga baya sai mahullah ta'ala Allah ta'ala da kansu ya kai kuna sittaha musallafa suna so a bude da takafai da hadal hadisi da wannan hadisi tanbiha lil mudali dan fadakarwa ga duk wanda zai duba littafin ala husni ya duka cewa ya tsaya ya kyauta tanbiya kada ya duba littafin da wata manufa ba mai kyau ba واحتماله بذلك لكن كده حكى والاعتناء به يلورنها روينا عن الإمام أبي سعيد بن الرحمن بن مهدي وهو كده الشباب أبي سعيد بن شيخ الرحمن بن مهدي رحمه الله الله تعالى بكلفه ya ce man arada an yi sallaka kitabar wanda duk yake nufi ya tara littafi falyarta bi bi hadal hadisi ya fara littafin nasa da wannan hadisi وقال الإمام أبو سليمان الحساني شبراء أبو سليمان الحساني يا فتى رحمه الله الله تعالى يذكرك كان متقدمون من شيوخنا cewa magabata daga malaman sun kasance ya sai buna da kadima hadisul a anar duniya suna son gabatar da hadisin da yake cewa aiki ana duban niyyar da aka yi shi ne da ita amma ma kulli shay a gaban kome min sha'un da za a fara wa yashghalu ko za a shiga cikin sa min umuri din daga lamuran addini li umuri hajati ilayhi fi alwaqi'a saboda kudamawar bukata zuwa gare shi a baki ɗayan nau'o'in ayyuka na addini wa balaga na rusa bi labarin alil abbas daga nan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi annahu qala cewa dan abbas ya ce inna ma yufadu rasuluhu ala qadri niyyati ana kiyaye mutum ne bisa gwargwadon abin da ya rufa shi mutum ana kiyaye shi ne bisa gwargwadon manufarsa wa qala gairu wani daga wani shi a zan abbasu ne ce inna ma yudan nasu ala qadri niyyati ana ba mutane ne gwargwadon yadda suka rufa wa rawaina an sayyidul jannah mun ruwaito daga shugaba ne girma shine wa abi ali shine abi ali kurairu da iyal kurairu da iyal sai daga cikin gaggar su kai na farko radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi wanda shi kurairu da iyal ya ba da jira ta dari da tamanin da bakwai to a kana yace sarkul amali da abin nasu mutum ce da zai abu mai kyau ba wai da kan mutane su zarge shi da cewa ko ya yi ne daraja to ya wannan shi ne riya ai wannan shi ne riya wal amal da an da nasu mutum yake zai abdan kuma mutane dan mutane su ce shi ne kirki ne shirku ai wannan shirka ce ma da mutane da wani ne da Allah ikhlasu abin da ake kira ikhlasi ai wa atiya kallahu min Allah ya kubutar da kai daga gare shi zan ba abin da kake barin aikatawa dan mutane ba abin da kake aikatawa dan mutane abin da duka ba aikata shi ka bar aikata shi ne dan Allah abin da duka aikata ka aikata shi ne dan Allah wa qala al-imam al-hafiz wa hafiz shugaba hafiz wa hafiz yake wato da yake shi ma da su kai wanda shi wa fati hijira ta ɗari biyu da arba'in da uku rahimahullah Allah ya ji kansa al-salihu huwa alladhi la yubani lahu hadda kullu qadarin lahu fi qulubi al-halqi min ajli salati wanda yake mai gaskiya a cikin nufin Allah shi ne wanda bai damu ba da a ce zai rasa duk wani matsayi da yake da shi a zukatan mutane in dai haka din zai jawo zuciyarsa ta gyaru wato wanda shi abin da yasa a gaba gyaruwar zuciyarsa ko da yau mutane za su rena shi bai damu da rena wanda mutane za su yi nasara matuƙar dai zuciyarsa ta gyaru wala yuhibbu ila annasi ala yuhibbu ila annasi ala masajidil zanni hasni amali a baya son a ce mutane sun tsinkaya suka koda gwargwadon zarrare daga ayyukan su shawawa wala ya karau an yattali an nasu ala sayyi min amali baya ki a ce mutane sun tsinkaya sun gano abin da yake mummuna to wannan shine wanda ake kira mai gaskiya shine ake kira as-sadiq mai gaskiya wa abu da hukul mar'ashi an taɓa da hukul mar'ashi rahimahullah wanda da kansa kala yace al-ilasu abin da ake kira al-ilasu al-mustawi al-arun arzikin zahir wa bayan shi ne ayyukan bawa su zama sun daidaita irin yadda yake a bayyane haka yake a goye irin yadda yake a goye haka yake a bayyane wanda yake a kwanci da haka shi ake cewa ya kai matsayin ilasu wa rawaina mun waito an al-imam al-imam al-ustaz al-qasim al-qasiri daga shugaba malami babba shine al-qasim al-qasiri ne risala ta sufiya risala ta sufaye a wato shi kushari malami ne babba malami ne babba wanda ya fati ɗari hudu da cikin da wani abu rahimahullah Allah ya kansa yace al-ihlasu kana kai cewa yin ihlasi abinda ake kira ihlasi ifrad ne ake kira da wata ala da'a cikin kafin shi ne ya zamo ɗan adam ya kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen biyayya dangane da abin da yake nufi da biyayya ta da zama da yadda da yake Allah kaɗai yake duba wa huwa ayyuki da da ake ta abu ga sallahi ta'ala dole shayin ahala min tasallu lil mahluqin aw tasal zamanatu inda nasi aw ma'abat bani min al-khalqi aw ma'ana min al-ma'ali wa takarru lillahi ta'ala shi ne ɗan adam ya zama manufarsa da aikin da yake na bin Allah shi ne ya samu tufafi da Allah ba wani abu can daban ba na daga a ce ke kawata don wani abin halitta ko ko ke samu ana ai zama mutane suna yardar sa ko yana son a ce duniya tana ganin shi ne kyautawa ko duk wata ma'ana dai daga ma'anoni ya zama duk wannan sun fita daga zuciyarsa abin da yake nufi kawai samun bukaci ga Allah. Wa kala sayyidu jalil Abu Muhammad Salim da Abdullahi Tusuri radiyallahu anhu. shugaba mai girma shi ne abubuwa masu alama abdullahi kusuri ya ce allah ya ƙarin da gare shi nazarar aka ya fi tafsirin ila wanda suke masu kaifin hankali manyan masu hankali sun duba a gaba da fassarar ila kalar lura da hawa ba samu fassara da tafi da ila ce ba in ba wannan da za a faɗa ba an ta kuna harakatuhu wa kunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala shi ne zaro motsin da ɗan adam zai don Allah ne daidai motsin da ya a koye ne ko a fili haka nan kawaitinsa shiru inda zai da a koye da a sarari shi ne zaro don Allah la yi ma zuhu nafsu wala hawa wala biyu san kai ko san zuciya ko neman duniya bai cuɗanya da abin da ɗan adam yake ba kai ne wani motsi don san duniya kai ne wani kawai don san duniya وروينا عن الأستاذ أبي علي الزكاة مو رويته من الشغباء أبي علي الزكاة رضي الله عنه الله قال ذلك قال يجب الإلاف أو يأتي الإلاف يأتوا فيه أمها فانتو أم ملاحظة الخلق شيني كان أدى يكياي لتحجبين حديث duk abin da za ka yi sai ya zamo halitta kake dubowa a duk abin da za ka yi zamo Allah za ka dubo والسلك الثاني ايه ابو دعوة النفس gaskiya kuwa abin da ake kira gaskiya shi ne a ce mutum ya tsabtata daga bin zuciya wanda ya tsabtata daga bin zuciya shi ne gaskiya a wajen bin Allah wanda yake baya dogon halitta da shi ne ikhlasi a ayyukan bal muritu la ya'lam wanda yake ya tsabtata da ikhlasi baya yin abu da mutane shi ne ba da yadda shi wasariku la yajadala ne gaskiya ba wani abu da yake ya zamo ya birge kansa me gaskiya ba wani abin da yake ya zamo ya birge kansa ya ba abu da ya birge wani ba abu da ya birge kansa yana yin abu ne kawai in ba cewa Allah ne ya ce wa an zuni ne musulmi rahimahullah an kaba da zuwa musulmi Allah ya gina sa kayan aiki salatu ni alamatu ila abu uku yana da alamomin nufin Allah shine ilahi iswa kuma yi wanzanni min al'amad shi ne zamo kai a wajenka don jama'a sun jama'a kan yabanka da kuma cewa sun jama'a kan zarginka da tsaye ne a wajenka dole shi ne an sami gida yana damar wani yau sun ka aiki cewa ai matuƙar kai ɗin nan za ka zamo da in an yabe ka da in an zarge ka akwai bambanci to gaskiya ba Allah kake bauta ba ai in Allah kake bauta ba da aibe ka da azalbe ka in dai yaban ko zargin zai zo daga halitta to ya zama duk ɗaya ne in Allah ya yabe ka duk duniya sun zama akan zargin ka ne wanda zai ma su yi fice fice ka da komai ba in kuma Allah ya zarge ka ya ce ba ka da kai in duk duniya za su zama akan yaban ka wannan yaban zai amfani ka da komai har da amfani ka da komai ba in ke cewa idan ka na fi zan fi nadi wa zan ne tafawutu لديك فأصنام الأمر يتعبد إذا كان في مدر وذنب تفاوت لديك فأصنام الأمر يتعبد ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال لمن شوى بجن أيدي أنا في أيدي cikin yadda kake ibada kar ka dubi ibada ya zama Allah kake duba kawai ba ibada ta ka ba sai ibada ta ka to ta kace a hakika ai ba ta kace a hakika ai baiwa ce ta Allah ya halittu wannan ibada kuma ya dangana ta gare ka eh shi ya sa ne na ka ba ka da komai kullu la kullu la wa rabbul amatu ma zakanin ku min hadin na abada alam tara allazina yakun amsun wal lahu yuzkira yasha wa kila sawal abada la ilaha da neman ladan aiki a lafiya وروينا عن القشيري روايته عن القشيري من ذاك فتاة أبايا رحمه الله الله تعالى يقول قال إيش أقل السجن مزين أسى لك شمة أين دفيا wanda sai akalla ɗan adam ya kwanci da wannan za a ce shi ɗin ne gaskiya ne isra usairi wal alani shi ne a ce da koyi da sarari da sun nemi amma ya zamo a koyi yadda kake yaro manta da yadda kake a sarari to yaron nan ba kai ba gaskiya ba ka zamo sadiki ba wanda ko Allah ya ce ittaqullah ya lam yamtaqullah wa kunu ma sadiqin to an sadiki su an kabar da sadiki su ne yace la yashimu la yasfihi abdullah an nafsuhu ay ghayru mutumin da yake wa kansa dabara ko yake wani dabara to ba zai taɓa shekar ƙamshin gaskiya ba wani gaskiyar da ita ake nema mutumin da yake yake wa kansa dabara yake nuna wa kansa kamar shi na kirki ne amma ne shi da kansa ya zama na kirki ne ko yake nuna bayan Allah shi na kirki ne alhali shi ina ma na kirki ya fi wannan bai shaiki ƙarshen ihlasi ba wa qawalu irin zantukan da aka rawaito daga gaggan malamai في هذا مجرد إهلاك يكون فيها غير منحصرة بعضات كثيرة على الطوابع كما ديوة وفيما أشرت إليه كفاية المنوعة أما أبن الذين يجوا عليه شجاع ذيك ولا سوى بوان إذا ما إياك ون ولا ماذا إياك ون أبن نفذا أي شيء كذب ذيك أمفانوه أن شيء في إهلاك هوا أخرى akwai daraja na ɗaukakiya akwai matsakaiciya akwai ta ƙasa ita ne daraja na ɗaukakiya ta ilafi shi ne ɗan adam ya aiki don Allah kaɗai don da ya jaga musulmanin Allah don tsayawa da haƙƙin bautar Allah wanda take ta tsakiya kuwa shi da ake ɗan adam yana yi don neman ladan lahira ta koma baya kuwa shi ne a ce ɗan adam yana aiki don ya samu girmamawa Allah tun a nan duniya don ya kukuta daga aibobin duniya wannan shi ce don ga koma baya ta ilaci wasu yanda dole mutum a cikin kusan kai ke bayani shi a cikin kusan ka yana da kasida musamman a kan ilaci manhajin halafi shi ta hakikin ilaci wani a cikin yake da yana cewa yake da cewa shi aiki idan ya zama ɗan adam ya yi shi don Allah amma a wata kuma yana neman kansa yana neman kuma da wani abu wanda zai iya yin aiki don wannan amma dai bai yi don wannan ba sai don Allah to sannan ya ta aka matsayi na asali na ila idan ya kai matsayin a baya ganin duk wani abu sai Allah kaɗai yake duba yana duba shi ɗin yana yin aiki don Allah wannan ya kai matsayi na sarki idan ya zama ya kai matsayin baya ganin kansa baya ganin aikin nasa Allah kaɗai yake duba shi ne ya hawa matsayi maɗaukaki na kila wanda shi baya ganin kansa baya ganin aiki saboda shi kansa tunye shi yana da ikon ya yi koya ko motsa gabas da yanzu yau ko numfashi da yake fitowa daga gare shi yana fitowa ba da izinin Allah ba a da izinin Allah shi ya sa ai hakika Allah shi ne ne wa ma tasha'una illa an sha Allah rabbul alamin wani kawai ne matsayi shi ne ya kai matsayi na madaukaki a ihlal ya yi wani matsayi da ya kuma zama shafi ubangin ya ce wajen ka sanin ihlal Allah ta karanta da alheri Allah ta karanta da malaman da alheri Allah ta karanta da sufar da alheri Allah ya ba mu fahimtar ilimi Allah ya ba mu kuma yin aiki da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkan abinci ya yassare mana dukkan farkuna na alheri alhamdulillah da aka sani ne wannan karatu shi wani da a asta sai na yi sannan shi Allah ya ba mu lafiya Thank you.